بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والرحمة لما سبق إلى سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ كن لنا بهذا المحضر والتعظم بنظرة تأتينا بزمن ولا بأس أن نرد هنا بعض أشعارنا في هذا المحضر ما ليفي مكاو wani abu daga wake-waken da muka yi cikin wannan gurin da martabar alai da abin da suka bunsu a kan shi yana da isharati da isharori Allah ta tura fi sadiqa wadda ka tarbiyya ga mai gaskiya babu a sashen wake-waken da bi haƙƙi sadiq cikin haƙƙin wanda yake ya riga ya sadu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi suluki wa ba'duha fi haƙƙin majzub fa'alin da kuma cikin haƙƙin majzubi wanda bai riga ba tukun ya nuna domin zalika qauluna yana daga wannan cewar da muka yi nasihatu man yurki ilayya al-masabi'a wa yabqi siratal mutaqina musari'a nasihatu wannan nasiha ce ta mayulki wanda ka jefa almasami a majiyan shi ilayya zuwa gare ni ko ka ce nasihata ai us nasihata ka riƙi nasiha wanda ka saurara mani in kuma ka ce nasihatu ya zama hazihi nasihatu wai buge na neman siratal motadi na hanyar masu yi wanda ki shiryayi musari yana mai gaugawa cikin bin hanyar shi da yi tare da ta hudari ga shekhi mai zina halihi wale su sawa'an wasu abin na mutabi'a yana maka nasiya da ta ka yi riko da ɗariƙa shekhi ɗariƙa shekhi tijjani radiyallahu ta'ala anhu min idin ahalihi daga izinin ahalin shi izinin ɗariƙa shekhi tijjani kuma ka sani su shehunne masu izini dukansu walai su sawa'an ba ɗaya suke ba in za ka nema ka nemi wanda ka hangen cewa duk ya yi su wasu haban na ka abokance su mutane a kan mai bibiya gare su wa malawar da yin lantar hudu su mahalilu wasu do'an lama mutane warar almajami'a ورع المجامع وما الورد وردي نتجانا بيزاو با إلا استغفروا سيتشوا في استغفاري متشرب ربكم وكان غفارا ونيم غفر أبنجي bayan istighfari sun mahallilu sannan ku la ilaha illallah wa sallu ala mutari yi salati ga wanzabi sallallahu alaihi wasallam war aka kiyaye almajami'a jam'i da salloli cikin lokaci tare jama'a ta sunna bisharatu hudurul qalbi maqdu'a nazratin an al-khalqi wa qasdin nasi'ata sami'a kai wuridin ka kuma ka kiyaye farillanka bisharatu hudurul qalbi tare da sharadin hudurin zuciyarka maqdu'a nazratin kana mai yanke kallonka an al-khalqi wa bara halitta kallo na zuci da ma na ido wa suka kiyaye cin nasihata wannan nasiha sami'an kana mai kyakkyawan jigare wala ta'tamid illa ala fadl rabbina lima fika min ajzin ma anta nafi'a bayan ka kiyaye mu shurudda wala ta'tamid kar ka dogara da kowa illa ala fadl rabbina sai akan fadl ubangiji duk mujahada da za kai sani ba ita ka baka ba wani wanda kake hange ba shi zai baka ba to baka dogara da kanka ba to balle wani ka dogara kan daga fadla ta Allah da ma fi ka min ajizin saboda abin da ke cikin ka na gajiyawa kai bawa babu ka balle ma shi kana yi wani abu ba ka ba ka iya komi balle wani ka amma an ta nafiya kai ba ka da ba amma an ta kai baka zama ba nafiya mai amfani bi zaka da wai kokarin da za kai ko da rika wani ba Allah ba ko da dimin wani abu ka ba ka wani abu ka da Allah ba amma an ta nafiya bi zaka ba mai amfani ban da wani bi zaka shuhudul limtinani ilahina fala tulbaza hujjul lisa'in fa khadi'a kai ba mai umfani ba ne da dogara ga wani fadlan Allah abin da ya waje gare ka shuhudu shuhudi limtinani ilahina ga baiwa ta ubangiji ko kuma shuhudu limtinani ilahina bai zaka shuhudi na baiwa ubangiji gare ka bai zaka yana tabbata da dogara ka ga Allah ba ga wani abu na kokarin ka ba la tulfa za hujjuma kake da a same ka mai jiji da kai da sa'ai saboda wani aiki da kake kokarin yi fa khadi'a ka yi hududi ka kaskasar da kai ga Allah da kai da aiki ka dunna Allah ne to wani godogoza kai da ganin cewa kai ke yi ba baiwa mace da Allah ke na zama dole Allah ya ba Allah ko bai da dole وتحسين ظن بالإله محتم وفوض إليه الأمر واتق خاشعا sannan bayan itima da Allah ko ala fadlillah wa shuhudul minna min Allah sannan wata hasinu zannin bil ilahi da kyautata ma Allah zato shi kyautata ma Allah zato muhattam abu ne wanda ke abun wajabtawa dole kai ma Allah kyakkyawan zato shi kuma kyakkyawan zato ga Allah ya kasu kashi uku akwai na amawa akwai na khasawa akwai na khasat na khasat na amawa shine tun san da Allah ya ga dama ya halice ka har zuwa yanzu bai kasa da kai ba kuma Allah bai talauce ba don bi za ka yi tsammanin Allah ba zai biya ba bukatar ka ba gazawa ya koko ya an kai tun da kake tun da an halice ka har zaman lafiya da bai da iyaka Allah ya gama da kai kai ba Allah kyakkyawar zato da Allah ka biya bukatun ka tuntuna har yanzu nan gaba ma zai biya maka bukatun ko hatta kai ka kasancewa da Allah bai da abun yi ma da bai halitta ko kuma in ya dace ka sai ya kashe kai da huta Allah to Allah bai gajiya tun da haka Allah bai kashe ka ba bai rasa abun baka ba bai rasa abin yi ma ba kuma ko ba ka yarda da kyakkyawan zato da Allah ba ba ka da in za a karkata ka kauce ma hukunci Allah gare ka da haka nan yana daga cikin adabu dariƙati ta husnu zanni billah husnu zanni bi ibadillah to shi kyautata ma Allah da to muhattam abun wajabtawa ne sannan wafa wud ilayhi al-amr ka juyar da duka ka jibinta lamuranka duka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wata ka zama khashi'an mai jin tsoron Allah ga zuciyarka kaga dogara ga fadalar Allah shuhudul minna min Allah duk abin da ka gani gare ka na ni'ima ka san minnatun min Allah ba ka da wani dalili na cewa Allah shi ma kaza tun banda minna baiwa ce haka ya gada ba ya cancantar da kai ya ba ka minna duk kenan sannan kyautata ma Allah zato duk wanda abu ya caɓe kada kai ma Allah mugu zato wani ba Allah ta ma Allah kyawun zato sannan juyar da jibin ta lamuran ka duka ga Allah ce saki kowa ya ce ka ma Allah duk lamarinka ka miƙa shi zuwa ga Allah sannan kushu ka zama mai jin tsoron Allah ga zuciyarka salatun wa taslimun min al-haqqi da'iman li awwal mawjudin wa akhir jami'a salati da aminci tabbata daga ubangiji salatin nan da taslimi da'iman ko da yaushe tabbata li awwal mawjudin ga farkon abin samuwa wa akhir jami'a kasin mai tattar dukkan alhaida ko ko kullu maftar da min Allah wala na aidan ودع عنك المغاني والغواني ودع عنك الموائد والمغاني kai tabbatun duka wasu wuraren wake-wake da jin daɗi da shagaltuwa da manimta mata ko manimtan duniya ya tabbatun su ba Allah ba ne ba su da tabbata wannan ba su da wani amfani wadda an kalma wa'ida da tabbatun kula da ma'idodi shine abincai da abubuwan da ke gina jiki ko gina wani abu na bukata ka ta duniya wani mabani da gine-gine duka tabbatunsu وسائل كل قرم هذا جمع هذا جمع الشريعة والحقيقة غير والي وصاحب كأبوتي كل قرم دكا سدوكي تكي شأن الله هذا جمع الشريعة والحقيقة wanda ya samu tara shari'a da hakika in ta kama shari'a ba hakika ma da ya ce baka taba saka ya kama hakika ba shari'a ya ce bakar ta zindaka idan jama'a mai lahuma faƙad ta hankaka in za ka yi abuta da mutum cikin sha'anin allah haka rike shugaba to ka tabbatar da ya yi ta haƙuƙi ya rike shari'a ya rike hakika to ka abuce shi gaira wanin ba kana mai ji ba kana mai rauni ba da jirgi cikin abutaka da shi أخاورة وزهد ليس يلفى له أمر يزيد على التفاني wanda za ka fita bayan ya haɗa shari'a da hakika a kawara in ma'abucin tsantsini ga addinin shi kaga shi alwara ba wai haramun ko karaya halan ma wanda yake yana iya keta mutuncin ka ba za ka yi shi ba kuma ba za ka riƙe wani abu cewa wani abu ne ba sai dai kawai zahirin shi ne alwara zama zuciyarka tana kyama komi in ba Allah ko an ganka da shi ba wai shi din ka rika ba Allah ka rika wa zuhudin magocin gudun duniya laysa lubalahu hamu ba a samu wani abun da ya dame shi yazidu wanda ya karu Allah tafani ga karewa cikin Allah subhanahu wataala duk wanda ka gana da wani buki ba na Allah ba to kwashi kayan ka ya tabu duniya zai bata ka ne وحاذر من هوى نفسه وحاذر أخا ميل له مر الأواني وحاذر كجسور من هوى نفس لدى بن son rai bin son zuciya ko da ga zahiri ta kamar ibada ce in dai son zuciyar ka ne to ji tsoro ne suka ce ko kiyamun da kake yi cikin sanyi can sai ka ji zuciya ka ce ka in ba kai ba aiwata shi cikin sanyin ga ai wallahi sai namijin sai ka ce assalamu alaikum kwanta kai bacci wallahi ya yi maka saboda ba lada za ka samu da haka nan ka ji tsoron bin son rai bin son zuciya ba wai na wani ba naka wahadir ka ji tsoron a hamailin da mai karkata zuwa ga bin son zuciya marar a wani kan shuɗewar zamanin wama da turkiya da wa'anta ta dari bi an ma fauko bi sha misali in ka sami mai wannan sifa wama da turkiya da ka mallaka mai jagorancin ka da raba maka kada ya zama ka samu shehi na kwarai kuma ya ja kai ka ja ya ja ka ja to kaga da ka fara ja ita igiyar tsinkewa ta kai kuma ga ta da laudi sai kai ta ja kamar kana nan rike da ita alhali kuma ka tsatsace shi ko muddin igiya ta tsunke tsakaninka da shehi to kamar lantarki ne a samu waya ta tsunke komi karhin kwai komi karhin injin ba za ka ga umarninta ga shukan ba to haka da haka in ka ce ka mallaka mai dukkan harkar lamarinka kuma zahiran mabaɗina ba a hankaɗar shehi wa an tattadari kana mai sani kana sane da an ma fauka husani fi sha'ani cikin wannan sha'ani na tarbiyya to bayi da nani shi ke nan in kana ganin akwai kamar shi to shi sai ya tabbatun ka da wancan kada dukkan ga wani shehi ya yi kamar shehu tijjani to shi shehu tijjani ya hutar da kai ta yi can wanda kuwa ka ga mutum ka ɗauka kana ta ɗawainiya da shi kana ta ɗawainiya da shi sai ka cinta zauren wani ta kuna huta koko nan ya gwada bai da kowa sai kai duk wahalar duniya kai kai sai ya gana yan kame ka sai na wahal da kai to balle yan wurin wanda yake makiyin ka ne ka sai ta wurin wani mana ba ka sai kana mai itikadi kana ganin cewa a cikin sha'anin tarbiyya to bai da nabi ha fa wa hu bi sha'ani ta haqqaq annahu qad dukka jahran wa wasalahu al-muqaddas bit tadani ka tabbata kayan ka bi cewa kad dukka an daddake shi jaharar shi ne an shahe su babu shi dan ba shi za ka bi Allah za ka bi to sai in shi ya zama shi kan shi babu shi garai sai Allah in ka ga yana ɗan kame kame ya ba Allah ya taba tuni kuma me ka ganin zahiri ba shehi bane wa wasalawul muqaddas Allah ba su daka kewa ya sadar da shi da shi dani da samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa qarrabahu wa qaddasahu wa nada lahu bil izni miqwal kulli dani wa qarrabahu ka tabbatar da Allah ya kusanta shi wa qaddasahu Allah ya tsalkake shi miqwal kulli dani kwadon harshen kowane abun kusantawa ga Allah wanada lahu bil izni ya yi kira gare shi da izini wato wanda yake yana da izini matabbaci daga shehu tijjani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yahani ukal wusul mata tarahu wa ru'yatuhu a asulal iyali al wusulu saduwa da Allah da biyan bukata ka kenan li yahani uka ya faranta maka rai in ka samu irin wannan shehi ka bi shi tsakaninka da Allah to wannan shine shi da ta bukata ka za ta biya za ka sadu da Allah to amma ka sadu da wanda bai sadu da shi to ina zai kai ka ba idan bai kai ba ya ce to mutu to ina ina haka nan mata tara da duk ka gan shi ka same shi to Allah sai ya zama wanda ya faranta maka ciki amma waru ya duhu alhali ka tabbatar da ganin shi a azu shine mafi girma da buwaya da ɗaukaka ladal iyali wurin gani na idonka salatu lahi ya sabuwa salamun alal muhtari min talin wa tsalin salatu ubangiji wanda aminci ka abuntakar shi ya tabbata alal muhtari ga abun zaɓi min talin daga mai karatun alkurani wasanin wanda yake saniyar اثنين في الوجود صلى الله عليه وسلم هذا دعا الله سيوا ثم الله صلى الله عليه وسلم ولنا ايضا yace ku muna da wata waƙaban da waɗanda wusi kuma ma'ashir al'akarani mai sabri wasafi an al'ikhwani to bayan ka zauna da shehi zaman lahiya shi ba ta wai ga ma an ci kawai mallakihul kiyada an gama ba ka da komi sai abin da shi ka ya dora ka a kai to yan uwa ba ce osi ku ina horonku ma'ashirar al'akarari ya ku yan uwa abokan wannan sha'ani na ɗarika ina horonku bisabari da yin haƙuri wasafi da yin rangwami an al'ikhwani ga yan uwa dan uwan da manzo Allah ya ce sai in ka cuce shi shi manzo Allah ka cuta in ka bata mishi ne ka bata manzan Allah rai ai wannan sai kafa kafa to kuma in kai kana ganin ba a kyauta maka ba kai ma ka tabba shirme ko ga rai wanda ya maka ko ga wani ya ma an ka duk zama in ba a ya ma juna to kullum faɗa kullum tashi hankali zaman bai daɗi da haka nan kayi an hankuri da kai kayi an yaye ba kai ma ka yi hankuri ka yaye ma yan uwa balle wani daɗi cewa da duk ka yahe ma ɗan uwa to ka samu gafara ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka yi wanda ka yahe morewa dan kai ka yahe mishi kai ko Allah ne ya yahe maka kai laihi guda ka yahe mishi kai ko duk laihin ka Allah ya yahe maka zaka nan ka yi hakuri ka yahe mai ɗan uwa bilkili wal qalif la tashtagilu wa bi salati al fatih al qalba ashghilu inna qalba ashghilu wala tashtagilu yan uwa kan ku shagaltu bil qil wal qal da tane na tane a zauna an yi kaza ba ai kaza ba ba a kaza hadai da Allah ya rabu da lokacin siyasa kullum aka zanna za ka an ce ba a ce ba an yi ba ai ba ina ruwanka da wannan ashgilu ku shagaltu bi salatil fati ashgilul qalba ku shagaltar da zukatanku bi salatil fati da salatil fati ba wai ira ba da cale na cale abin ban mamaki da bahoshi waya sai ka ga yara ƙanana ɗalibai in kun lura sai ga an yi gungu mai yan waya shi ya ɓata musu lokaci ba karatu ba zuwa neman abinci ba wani abu a cikin dare da kale da ga an yi gungu kuma in ka ce ko wata waka banza ce aka je ko rahoton banza a kallo kana ɗan ƙaramin ka sannan kuma sai ka ji ana hira ta siyasa ta koli kai da kanan ko sauka ƙur'ani ba kai ba ina ruwanka da maganar siyasa in dai kai ta roƙa Allah baka abun da ka ce baka lahiya ya sa ka gane karatu to kun ba yara ba ko manya ne duk abin da ka shagaltuwa kila wakala kai kana yi kana yi kana yi kana ganin ka sha daɗi yana wani rubuce kuma yana na an ɗauki hoto sun taro suna ta surutu ana hira ana aisha radiyallahu anha ta hito cika in ku ba ku gajiya da Allah ku bari mala'ikun ku su huta tun ɗazun kuna har da mala'iku don rubuta shirmen ku abin da kuke haka na sai a kula musamman zaman majalisa an kasa bari ba kun barin ba kuma an kasa ai abun kirki da yake majalisa da an zo na ya ce murɗayan karatu sai ga ana jajjayewa ana jajjayewa ana jajjayewa amma in an samu wanda ya ɗauko gulma da zartuttukan banza to ba ta kanfa sai ga an ci da kun shayi daga nan sai a ce a mai da abin ƙungiya shi kenan sai to magana fati kaza shi kenan kun lalace kun zama 'yan duniya ana jira ka dawo gida ka zama shehi ka zama hitila dukkan wannan yankin gaba ɗai ka koma musu ban da gadama siyasa ba ka iya komi ba tun ka me an gama da kai sannan ka dubi irin abubuwan da aka yi maka da hidima in ma kana da mai maka yan uwanka ya kamata ka bari da uwayenka su amfana da da mahayanka duk su kowa ya hankura ana kawo maka makaranta ana kafa kafa da kai amma ka koma gida kuma ɗan duniya to can garin ku babu duniya eh sai ka zo na ka koma ɗan duniya sai a kula kan ku shagaltu da ƙila da ƙara taccetacce ku shagalta da zuciyarku da salatul fati bal ta'lamu bi anna ma yasha'u yulahu ma yaqulu la tasha'u kuma ku sani yan uwa duk abin da ubangijin mu ya so ku shi ka tabbata ba abin da kuka so ba ko kana so sai Allah na so in Allah bai so to abin nan da haka so bai tabbata hadisi ya ce ba na kai kana da nuhi ni Allah ina da nuhi in ka sallama mani sai in maka albarka cikin abin da nika nuhi da abin da aka nuhi don ku kake sallama mani in wahal da kai ga mano haka kuma bai tabbata sai abin da ni da ka nuhi haka nan ka sallama mani ya yi sa'anan kai sallama alhamdulillah صلاة الفاتح صلاة الفاتح